أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدريسه وامتدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dan uwa da muke tare da su a wannan shafin namu mai albarka sai burhani ji da ke bauchi yau muna rana ta alhamis wato biyar yau a wani lissafi biyar da watan shida ma'ana juma da saniya ke a hijiran shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan sha biyu 2022 miladiyan annabi Isa alaihi salam wanda muna tsammanin wato mun zo ƙarshen wannan wata na shekara na miladiyyar annabi Isa alaihi salam idan mu tashi wasiƙan mu zama yau na nawa na talatin da biyar kamar yadda muka saba da mu tashi kuma cikin risalatu ar-rabi'a min al-fatawa wato wasiƙa ta hudu daga cikin fatawoyi da ake yi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala mun shiga fatawoyin kenan mun gama wasiƙu da yi na siyoyi wannan kuma fatawa ne tambaya da ake masu yana ba da amsa yana ce aljawab bi iktisari yace ga amsa a ji shehu radiyallahu ta'ala ne yace ga amsa a takaice nuqatul aya yace nuqdan nan dani magana akan abin da ya kunshi آية من الله يتشي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسته إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعه أينما كانوا ثم ينبئهم بما يوم القيامة والله بكل شيء عليم بشو يتشي وزن الآية أبو يتشي من شاكي سورة المجال الاسلامي yace wa in kana huwa al-awwal wa al-thani wa al-thalith wa al-rabi wa al-khamis wa ma fawqa dhalika illa ma wara al-a'dad bi-tali min mazhab at-taslif to kada wa kuma da ranar muke yi wa shi kun da da duk manyan manyan maganganu sai wanda ya zamo arifi wato su bayan suka tura masa abu lutin dinsa zai zama na iya gane wasu abubuwan da ake faɗa yace in Allah wa in kana huwa huwa al-awwal in Allah ya zama shine ma al-awwal da farko wasani shine na biyu ba wasali shine na uku warraju shine na hudu walkamis shine na biyar wa ma fauka zalika da abun da yake sama da haka ma in ma ni miliyan kaza ne ila ma wara al-a'dad so yake zuwa abun da ke ma ya wuce lissafi wato akwai wani lissafi da zamu da yara kan fada wai aka ce dubu aka ce miliyan wai sai a ce malala wai malala gashi dukiya wai wannan shi ne kidaya wanda yake wato mu kura kida kidaya ke to abin da yake karshen kirgama ko da mutane su biliyan nawa ne Allah shi ne na ciko a saman su yace dalil da mazhabi tasbih dan fata mazhaban wa'inda suke ce Allah uku ne kamar kirista ke da Allah ya ce kan kafar ladina qalu inna Allah salifun salasa Allah ya ce hakika sun yi kafirci wanda kike ce Allah shi ne na uku uku shi ne na uku mutane uku an gane eh to Allah ya ce sun kafirta masu fanaka shi yace wannan yace ayan tana ƙaryata wannan abin da suka faɗa din inda ga Allah subhanahu wataala ya ce ma yakun min najwa salatatu masu gana ba zama su na uku ba su uku ba sai Allah ya zama shi ne na uku ba zama su biyar ba sai Allah ya zama shi ne na shida to ko abu da ya fada yawa ko abu da ya kasa yawa Allah dai yana tare da mu ko kai ɗaya ne kai ko ba kowa ma Allah shi ne na ɗaya in kuma da wani wajen shi ne na biyu Allah ya ce shewa ya ce Allah ya faɗa ta ne don kafirta don ƙaryata masu cewa Allah shi ne na uku uku wato Maryam Allah ne aike Maryam Allah ne Isa Allah ne wato wato Allah kuma Allah ne shi ne turan ta ce wato tiri masu cewa Allah wa tanwihan Allah ya faɗa ka ne don girmamawa بمقام الثلاثة الذين هو راجعون dan girmama matsayin wanda Allah yake su ummu kasance su uku ba sai Allah ya zama shi ne na uku wato dan girmama matsayin su duk wani mutum uku da za su gana Allah shi ne na uku in mutum biyu ne ma Allah shi ne na uku in mutum ɗaya ne Allah shi ne na biyu وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجع الله شيء لو قلت walhamsatu alladhi huwa sadiqun da kuma girmama mutane biyar tunda Allah shi ne zan wani shidan su wani ne gana ya ce ko kai ɗaya ne to Allah fa na tare da dama annabi ya ce afdalul iman an ta'lama anna Allah ma ta'ima kuka annabi ya ce miji cikin imani shi ne ka sani Allah yana tare da ke shi yadda ka tafi wannan shi ne cikin imani duk abin da za a yi tabbata suna fa Allah yana kallon ka shi ne hadisi jibril da yake tambayar annabi ka bani labari a kudin an istan ka bani labari ne ne istan yake an ta abudallah istan shi ne ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa ka bauta wa Allah kamar mene kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kuma ba ka ganin Allah ba inda wai raka shi ba Allah yana ganin ka eh an gani to shi ne ke yin imani to anan ne wannan ayat Qur'ani shi ne yake gwada koran wajiyawa in ji zala kenan da ke cewa Allah na sama ga Qur'ani Allah ya ce mutum uku ba zama suna gana ba sai Allah shi ne na wuri mutum biyar ba zama wuri Allah shi ne na shida ko abu da ya fi shida kamar goma ko miliyan ko ƙarshen kirki kamar yadda shi ba Allah shi ne cikon an gane kun ta musu yin wannan magana ne ce wai jikin da ilimin Allah da shi ne wani malamin ne ce ba ganin Allah a gurin ba ikonsa ba kudurarsa ba iradarsa ba jinsa to ashe ba ilimin Allah ne ko yake wurin ba to Allah ya sa misali ba shi wa radiyallahu ta'ala ne to wala farka bainal ma'iyyati walhawiya kuna yace anan babu bambanci tsakanin maiya na Allah da kuma hawiya na karuwa ba wani mutum ya kuma koyi ba Allah ba wai ilimin sa ne ba zatin sa ba a wanda yake faɗa ka Allah ya hake faɗa yau yace bakar alim yace bakar alim da annal maiya bi zati وإذا بدت فلا مئية yace fakar alimta ya fito ta hakika ta sani annal ma'iyata bi zati ma'iya bi zati da zati shi ne da al'afwan Allah ba zai yake shi ba hakika ne dai Allah hakika ne wa idza badat yace ita zati in ta bayyana fala ma'iyata ko babu wani ma'iya wannan ma karatu ne na cikin sufai fi zahirin ayati shau yace a zahirin ayan abin da take magana zahirin da ba hakikin da ba wannan ana ta magana ta hakika ne yace zahirin ayan tana magana ne cewa karu karu qulubil munafiqina alif da jawa an kwata zuciyar munafikai ne ba abuta ganawa wanda kan je zauna suna faɗan maganganu marasa daɗi akan ajiyar da musulunci wa kanar majalisu wajen zaman munafikai ya kasance salasatu salasatu uku uku ce zama ba ta ruwa da yawa wa kamsatu kamsatu sai nan kuma kake jiyar jiyar jiyar kana zargin to yi da nuzulin aya yayin da ayar ta sauka fa ja'a an-nasu bi adadi ta'aliman bi shiddat ibtila'ihi ta'ala ala kulliyatihi eh sai ayar ta zo da nasu da irin adadin su wato ayar ta zo tana faɗan adadin su sai sa Allah ya fara da adadin mutum uku ba kasance suna gana ba sai aka ce mutum biyar ba kasance suna gana ba uku ba kasance suna gana bai Allah da hukunci biyar ba kasance bai Allah shi ne shi aya tana nuni da irin zaman da munafukai suke shi ne to aya ta zo kare tana kunkusa zuciyar munafukai da kuma sanarwa da tsananin ibtilayin Allah wato tsinkayen Allah ba wani abu da yake koya wa Allah a bisa kulliyar su gabaki ɗayan munafukan Allah ya san su almudabbau alama iya ji ta'ala kuma ayar tana wato faɗakarwa a kan cewa tarayyar Allah da halitta ba ba wani wanda ne domin don da Allah ba da tare da shi wa ma ma kula bi sirri rabi shi yake bisa inda muka yi kujance da sirri na hudu bakar kula bi sirri kanki yace ku mun yi magana kuma akan sirrin ne biyar ma duk kayan da muka yi magana a kan sirri na hudu to mun yi magana a kan sirri na biyar shi ne yake Allahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato Allahu Allah shi ne sirri na nawa shi ne sirri na hudu in ta kidaya wannan harufan sunan Allah guda hudu alifun sai lamun guda biyu shi ne a karatun mu na gida muka kace lallan sai ya kuri kaga hudu kenan alifun lamun guda biyu sai ya kuri shi ne kamun rashi kenan hurufin Allah wannan wato adadin suna sunan Allah kenan Allahu ismul jalala Muhammadu kuma in ki kida ya harfansa lim na farko sai ha'u wanda muke karanta ha sai sai lim na uku sai dale da wani da ke ni a jiyar ne limun din nan na tsakiya na gaban hasa annan limun ne Muhammad da ƙarfi ne aka yi fakkin sa guda biyar ƙarfi da duk gurin da ƙarfi ya zo to har baki ne aka shigar da shi daya to sai a mata shadda dan abu da mata harafin guda biyu kamar yanzu ne a ce mata madda idan ce kida ya rufe madda da ka ce ni ne ya dale ba ma ta yi fakki sa guda uku ne mad ni mutum ya ɗauri dale sai kuma ga dale da fata madda to shi yasa muhammadu to allahu shi ne muƙani na hudu shi wanda duk sanda muka yi magana da muƙani na hudu to mun yi magana da muƙani na shi ne allahu kuma Muhammad sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amma ibyanu ta'ala amma zuwan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayan da yazo mal autari da Allah ya zo da hu na to amma na afuwa da kayan cewa ga karatu yayi yace amma ibyanu ta'ala mal autari amma zuwan Allah subhanahu wataala ne da wuce fa kuma da alaihi yace sabanin abinda yayi kira a kai izdalu isnaini yayin da suka jahilci biyu Allahu salisuhu Allah shi ne na uku to fa aballahu sai Allah yake illa an yakuna ma al-awtadi sai dai ya zamo an yakuna baban lawo illa an yakuna Allah sai yake daidai ya kasance ma kautari tare da mutum ai su ji aluhu ma shafa'i yayin da suka sanya shi tare da shafa'i suka sanya Allah da jibbiyu takziban lahu dan kan karyatawa da ni dan mara umul lahu ta'ala amin so yace Allah ubangiji ya ya halaka su wal qur'an so ibrahim kaga qur'ani ijazun fil ijaz yace shi qur'ani mu'jiza ne cikin kuma ijaz cikin takaitawa mu'jiza ne gajiyarwa ne cikin takaitawa Allah kare yace tarakat al-ayatu ma qabla as-salat yace kanu al-aya da Allah ya tashi magana sai yace tarakat al-ayatu ayar ta bar ma tsallar talata abin da ke kafin uku Allah bai ce ma ya kunu min na jawawa ibi illa illa huwa sanihu ba Allah ya ce mai gana da su shi bai Allah shi ne na biyu sai Allah ya bar na ɗaya ya bar na biyu sai ya ce na uku sai ya fitar da hudu shi ne tara kasma ƙaunar salata ta bar abin da ke kafin uku ko abin da ke kafin uku shi ne biyu wa ma fawqa al-hamsa kuma ayat ta bar abin da ke sama da da biyar shi ne shida Allah ya ce ma yakunu min najwa wato sittatu ba Allah ya ce ma shida ba yace kai biyar ce shi ne shida wa kala yace wala adna min zalika sai Allah ya ce ko abin da ya kasa haka kaga an koma can ɗaya kenan ko abin an koma abin da ya kasa biyar ya kasa hudu ya kasa uku an koma ɗaya kenan ko abin da ma bai kai ba shi ne kawai shi magana ne yake zuwa ƙarshen aya yake ijazu ne to wannan ijazu kada ita magana ne da Allah ya dama yake mai gana ne zama da ɗaya ba sai Allah shi ne da zo na uku ba Allah shi ne uku da zama na biyar Allah shi ne shi da zama da zama su ne shi da Allah shi ne bakwai sai Allah ya kaɗa ita ko shi na uku shi ne na uku na biyar shi ne na shidan sai ko yake ko abu ne ko abu da ya kaɗa ka wannan ijaji ne na Qur'ani wato ija takaita magana magana da yawa ne a gurin Allah ya takaita ta kawai da yake fada kana da jiya na adadi sai dukkan wani adadi ya shiga ila ma fawqa sulufi zuwa abin da yake sama da dubbai ma subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata da Allah ta'ala wa salamu alaihi wa tabbata Ibrahim bin Abi Abdullah al-Jani da Allah yi madina Sola yace wanda ya wannan wasiƙa shi da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da shi Alhaji Abdullahi ba tijjani a gidan shi Ibrahim ke kiran kansa shi ba tijjani da sirri da ke cikin wannan ɗariƙa yace Allah ya masa izini a madinan Kaula a birnin Kaula hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake su'alu an al-azl shi yake tambaya ne game da azal za mu ji mene ne ake nufa da azal an ce duk azal ke tambaya ne adalin azali game da azal wa azalin azali da kuma azalin azali shi ne asalin azali wa abadin abadi da kuma abadin har abadin abadi da malam bauchi yake faɗa wannan kalma ne na larabci yace wa kaifa amadu kullum minhuma yayin kuma ƙarshen yaya nisan kowace da shi ke da azal da abada alal akar a bisa ɗaya kuma hakikat ma'anahuma menene kuma hakikan ma'anan waladukum shirki waladukum to dan ku ne ali kife wato shawa hasan to a imam a imam ali kife shine ne wannan tambaya aljawab ga amsa shi guda ga amsa yace waladi al-isif ya kai nana sai bi al-isif babban limamin shi kenan da ke kira kalmar fayyar shi ne sakataren fayyar duwa shi kan nan yake rubuta duk abin da shi ke rubuta shi kyau ke sake rubuta ko shi ya rubuta shi ya kwafa ismail ajita shi ya fito ka ji wannan amsa daga mahaifinsa ka san shi Ibrahim ya ce kira ya almajiransa da ƴaƴansa da ƴaƴansa ne zaruri yace fal azlati abin da yake nufi da azalin azalai bi itibari haqaiqi as-salat yace da lura da haƙiƙoƙi guda uku shi da yake kira azalin azalai bi itibari salat salat da lura da haƙiƙoƙi uku guda uku uku uku wal azal shobra yake abin da yake nufi da azal da ake ce tun azal yace bai taɓa gushewa ba abinda tun da ake ba abin ba a taɓa rasa shi ba ba a taɓa rasa abinda tun da ake ba a taɓa rasa abin ba shi ne azal wal abadu abinda ake nufi da abada kuma ibaratin amman la ya zalu duwat wato wata fassara ne ko wata ma'ana ne ga abinda baya gushewa da tun a ce ga an canza abu an canza shi ma'ana yana da ƙarshe kamar yadda yanzu misali mu ai rayuwar mu ya ai ai da duniyar da ai ba abadan bane duniya tun da ba mu ne tun da ba kuma wutar ma ba mu bane ita kanta duniyar wutar da canza ta babu yau mutu bajjalar غير الأرض والسماوات وبرز لله واحد الكبير haka Allah ya kira ranar da a canza wannan sama tabbatar da ranar da ake canza kasa gaira lalci ba wannan kasa da ake kai ba da a canza wannan kasa a zo da wata kasa ba wannan ba wata sama wata da a canza ba sama ba wannan sama da kake gani ba gobe rasulullahi ba shi kake halitta da su bayyana ga Allah wanda shi kaɗai da yawan rinjaye ziyara abinda ba a canza shi ne abada shi da ake ce Allah ya ce da mu zauna a cikin gidan aljanna khalidi ne ya abada da a zauna cikin aljanna har abada ba za a canza mu ba Allah ya samu sani imani wa anta shubra yake ya kai dukkan ya kai imam ali cike sai da ali cike so yace in ta fakkarka idan kai tunani fi hakikatin duri fi hakikatin duri idan kai tunani cikin hakikan ba'inin باطل وجدتها لا تسميتها لم تزل بات بشوى وفي البطون أتكم كما واتو باطل باطل باطل باطل أصله كذلك أصل كما هكذا إن كيف ناني أتكم باطل باطل واتو جيب جيب كيف ناني كيف ناني لا تجد أبو يوم da haka yake kuma bai da karshe وهو يتي لم تركب من أصله كذلك وفي ظهور يتي وفي وفي البطون أصله كذلك لكن أباطلوني ما أصلك أبو الحديث وفي ظهور كذلك وفي ظهور كذلك حتى أزاله ما يتي حتى لكن أبو الحديث ويتي تفريد بيّن لك هي بيّن مكة إنتجنا نياتا لذلك هي بيّن مكة لك أن الأزل أبو الحديث الأزل هو حصول الحدود شيء بائد بائد وأزل الأزلي أبدا يجري بكم أزل الأزلي هو الحدود شيء بائد ونكون وتجيب الجيب جيب وأزل الأزل الأزلي كما أنت أزل أزل أزل يا رواؤكم هو الحدود شيء بيان وتؤدي أزلي أزل الأزلي shine badi ke kul mutum an ake azalin azalin azalin kuma uku shine zuhuri bayyana lokacin da Allah ya halitta ya so a kai wa kalami fil abad to Ibrahim magana da nake a abada kuma ya gaba mana bayanin azal azal shine abun da cikin ake kuma bai karshe kuma bare ba kuma abun karshe wato kuma zai ba ta iya gano karshen sa kai ba mai da karshe kamar yadda mutum dama in ya fara tunanin cikin zafin Allah zai ga abin kwakwalwa ba za ta iya gano ba ku biya Allah ba ya farko ba ya to rashin farko da shi ne azal rashin kasai da kuma shi ne abada an gani so yake magana na abada shi ne nasu kalai shi ne magana na nasu magana na bil azal shi ne azal yadda ne masa magana azal ba ta da farko to haka abadan kuma ba ta da ƙarshe ba za yake wannan qablu wa zaka yace wannan tikka fuska za hake an gane qablu wa zaka fa hada qablu wa zaka kuma babu wannan tikka fuska za shine azal wa zaka babu abadan kuma shine bayan kaza ma shine kuma da yake mun mutu dan kuma aljanna shine har abada mu zauna shi bari a san zamu aisla abiya wajen da babu farko shine azal wala ba'diyya shine abada kuma wajen da ba ta shi wannan shine ma'ana wa amma abadu kuma amma kuma gayar a ce ga karshen su wa gayar kuma wato matakal a ce ga karshen su ga karshen farko ga karshen kar baya kuma fala amada lil azli yace babu karshe karshen tsayi da azal wala gayar kuma babu karshen karshe ga abada fakarin kasatul amadu yace al'amadu tsawon da ake auna abu tsawon zamani ya kasa abin da ake auna shi ya yake ya auna azal dama na ce ana auna ana auna zamani ne daga minti ko daga sakan zuwa minti zuwa awa zuwa wuri rabin wuri zuwa wuri zuwa kwana zuwa sati zuwa wata zuwa shekara zuwa karni zuwa shekara dubu zuwa to duk wani karshen kirge ya gaza ya gano asalin azar haka kuma wani iya auna karshen a baya ba walgayat karshe an darke hakikatin azali karshe kan yadda ake gano ake rinta ma azal abin da ake iya ganowa ma azal ba makarshensa ba abin da ake iya ganowa na siya ma azalin azali shawarci musamman ma azalin azali wa azalin azalin azali da azalin azali azali ya tallafi wa mutta hawa in akadi shi ne ƙarshen tunanin abu da yake ɗaukuwa mu zuciyar mulkin waliyai ƙarshen abu da za su iya tunatowa cikin girman Allah shi ne ake kiransa azal ba fa irin mu da ɗan tunani ka ɗan baya abu da wanda ya san Allah tunanin da yake a cikin lamarin Allah yana sirri eh wato shi lamarin Allah kwakwalwa ba za ta iya gano ba da yanka kawai imani shi ta ta san girman Allah ya wuce haka to a nan ake gane imani to mun zai haka ta yi zurfi ne da kowa shi ne shi ne ya halitta kowa da komai ta ne iya jan a kan da yawan da jan mutane a kan da yawan duniya kwana nawa yake fataharar kun zuciya kwakwale an kula takan fibauci ya yi nasa a wannan dangantaka na gano hakikanin azal to kwakwale na bayan Allah takan fibauci bai albara ta yi ba wa talma hadda ibarar kai ibara ma wani ma'ana da za a iya gana maka ya a maka ka gane ma duk sai ya wata ko ya ce maka ya yi imani وتتلاشى تقوم شاتي هل تما بيجا كما لأن الأذن بمش أذن كما تقدم كما يجي بماتا عبارة أمن لم يكن وانما أناني أن أبد باي بشيوة باي بكرتي باي بشيوة ويوم واحد فانا ايه ودي ايه من أيامه جسانة الله فانا ايه أسانة الله ta alfin sanati kamar shekara dubu da ma ta fito daga abin da kuke kidayawa haka Allah ya kiya maka wannan yau mai da kika ta alfin sanati ma ta kwana ɗaya a gurin Allah ba ne kwana ɗaya mu san kowa wani bane kwana ɗaya a gurin Allah sai ka kidaye shekara dubu dubu shi ne kamar kwana ɗaya a ayyamin layi kwanakin da ake kira na Allah to bari mu ji ayyamin layi wata rika yi ayyamin layi wannan ita ake kira ayyamin layi allati amara wanda Allah ya umurni bi tafsiriha wanda Allah ya umurni ayi wa'azi a wa'azar da mutane da ita ayyamin lahi wato wannan ana gwada mana karshen jin daɗin lahira kamar yanzu misali mutum da ya zo ya mata ga wani abinci da zai baka shi ka ci wannan abinci sai ka shekara ɗaya ba ka ƙara cin abinci ba da kuma abincinmu da muke ci a wuni zuwa wasu awanni da kake ci da Allah da auna bambancin nisa da ke tsakanin su da auna to haka wai a karamin misali a karamin misali to haka ayyamin layi ne Allah ya gura mana abin da ya tana da mana a gurin sa mu muna da duniya ta yi shekara da yin tamanin ta yi kwan kwanaki to a gurin Allah ba gaba ɗaya duk kwanakin da muke shekarun da yake nan ba ta kai ma rabin rabin ba ta kai fatan fatan wuni ba ba gurin Allah tunda ya mutu shekara dubu shi ne zai kwana ɗaya gurin Allah to shekara ɗaya kuma gurin Allah ba kamar yaya kenan kwana ɗaya mu kwana ɗaya mu kwana ɗaya Allah ba zai shekara mu dubu to shekara dubu kuma shekara ɗaya kuma gurin Allah ya shekara mu noni shekara jibiyar noni Allah ya sani da Allah ya komai shi wannan shi ne kwanakin Allah kala jalla wa'ala Allah ya ce a Qur'ani وذكرهم بآيات الله فكنا تدرسوا خالقين الله في سورة إبراهيم وتلك الأيام wannan kwanaki wancan ayya kwanaki da muke ganin na duniya mushtarika fi ayyamin duniya wancan kwanaki mushtarika abu ta mai karuwa ne da kwanakin duniya fa alu duniya fi ayyamin duniya wa alillahi fi ayyamin lahi to ga wata magana a nan so Ibrahim yake wancan kwanaki na ayyamin layi mustarika su ne tarowa ne da ayyami duniya da kwanakin duniya kamar yaya shi ne a duniyar nan akwai bayan Allah da shekarun da suke yi a duniya gani shekarun da suke yi a duniya to Allah ba a shekaru ne irin wannan namu da muke kalla ba a cikin ayyamin lahi suke rayuwa shi ne kamar yaya shi ne ga gana ce malami kamar yadda ranar muke faɗa da ka gana ce akwai malami da ya yi tafsiri mujallabi dubu a lokacin ko rubutu da ake yi ba a wannan zamanin da har ba ke rubutu to yanzu ka ɗauki ƙur'ani ma rubuta ka ɗauki ƙur'ani lissafi ɗari bakwai a irin karatun mu na wani rubuta ƙur'ani bajan aiki ne ka rubuta ta ka kawatan cuta can aiki ne ba nan kaɗan ba rubuta ƙur'ani to ina kuma ka rubuta littafi mai mujallafi dubu da hannu ba sai ka rasa wasu kwanaki ne suka samu yaushe suka nemi ilimi yaushe suka tsaya bayan sun zama an gane to yaushe ma suka samu mu ne suka kula da haƙƙin iyalansu ne suka kula da ƴaƴansu ga kuma sun ba da karatu to yaushe sai wannan rubutu ba da kwamfuta ba su ke wani matasa ko a yanzu zamanin mu da ake ɗauki da kwamfuta ka je ka ba da photocopy ne me ake tsammani Allah ya samu shi imani ku biya da haka su fa abin da shi wuce ibi da cewa wancan kwanaki na Allah kana zuwa ta tare da kwanakin duniya su waliyai suna ayyamin layi yanzu kamar misali bari mu ga wani misali yanzu kamar maulan musu Ibrahim ya yi shekara saba'in da biyar a duniya ya rubuta littattafai saba'in da biyar yaushe fara rubutu kullum gidansa a cikin baki yake yaushe ke gana da baki yaushe ke gana da iyalansa yaushe ke zama samun rubutu yaushe ke da zai ya tafiye tafiye kullum kake a duniya to su rayuwar na cikin ayyamin layi abin da Allah ya ara musu a cikin awaye to kai abota ji ba za ka iya yin wannan abu ko a shekara biyu ba an gane to anan ne za mu kawo wani kissa da aka ce akwai wani bawan Allah ya taɓa shiga bayan gida zai yi wanka shigansa bayan gidan nan ya tuɗe ya tsuguna zai yi wankan nan sai kawai a ce ya tsuguna a kan wani aljini sai ya ɗauke shi ya ɗauke shi sai ya tafi da shi wani gari a ce wannan wajen wata duniya ne su suna rayuwa ne a yamin layi ya je garin har ya shekara saba'in har ya aure a wancan garin har ya ayyu ya yi 'ya'ya wata ran kun kawai shi Allah ya dare shi wannan duniya da Allah ya dare shi wannan duniya kuma cikin bayan gidan matarsa tana waje tana kofa bayan gidan tana cikin gida tana jiran irin iyali da maka ruwan ka har ka cikin fito din nan kaga sun fice fitan a waje ba to ita daga fitowar sa wai sai mamaki ce za har yanzu tana yace ai ya ta kodi duniya ya ya ya shekara 70 a wajen har ya yi aure har ya aihu da ya'ya mai ga wannan duniya ita kuma a wajen ta ɗan awanni ne an fahimci karatu duniya da ikon Allah ya wuce biyan da ke tsammani yanzu ba ga cikin sakanni ba yanzu ba ga wannan shafi namu da kuke tare da ku ba wasu suna bibiya suna ga suna kallon mu dare an gaya mutane karama wani ya ce ga mun fita to da bai wuce ma da annabi ya mana karama gashi nan muna duniya muna duniya irin yanzu wasu suna Libya, wasu suna Saudiya, wasu suna Kuduwa, wasu suna Nijar, wasu suna Lagos. Mabambantan wajeje wanda tafiya da a nan digirin zuwa Saudiya tafiyar shekara wajen sau ya tafi wajen shekara wajen shekara bakwai. To zuga su muna abu jare tana kallon mu kuma ana jin kuma da ya shi ma wallahi abun sunan sa live yanzu ake yin suna kallon mu. Da suna suna mana like suna mana comment. Da wanda suke Kuduwa, da wanda suke Nijar, da wanda suke Libya. Allah ya samu kare imani ya ga wannan shi ne kira karama jira da aka ce yake cewa to wannan shi ne ake kira ayyamin lahi to shi ne Allah yake ara bayan Allah kamar da ranar muka ce Imam Nawawi ya yi yin shirin Buhari su da ne kan shirin mujallabi ɗari sai ga karancin masu sarrafa dan Allah mujallabi ɗari rubuta ta da suka je ka ɗauki mujallabi tara ne a baka ɗaya ka kwafa wallahi ka gota ne ba kwafa da hannu ba da hannu kan ƙanana ne rubutu wajen da zamo karama in aka yi ta manya-manya ko ɗaya ta mutu ainihi sai kama da kuma ya tayi Qur'ani ko ba to ai suka samu wannan lokaci to ayyamin lahi shi ne to Ibrahim ya faɗa mai san kwanaki na Allah tana taruwa da wannan kwanaki duniya shi ne da ake mutum wani suka ce ka rinka takalle amma ga ya yi aiki wa addini ka rinka shi wannan aiki yanzu misali kamar rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam duka an aiko shekara 20 ne yayi duka ko shekara 23 amma musulunci ya iya samu duniya ya karfe shi an yi yake gana da baki da shi ke mutum yawa da shi ke zuwa yaki da shi ke sauraron halitta duka kuma ka san shi wakilin Allah ne gaba daya aljanu su zo su imani mutane su su imani to ayyamin layi ka duba kai ka dan gudu kana wani aiki shi yake kare ko biki ne ko ko dan gana da jama'a shi yake kare kuma lokaci duk da nake san maka baka samu kai ba wallahi samu da shi ne wanda Allah ya ara mana kwanci shi ne zaka ci gongawa Allah dan da kike son Ibrahim ya ci kai rijiya da salatin Annabi ai ba irin kwanakin mu bane na wannan kwanan duniya ne wannan ne bai kafin shekara su baka kai rijiyan ba amma da kike garin da dole ayyamul lahi ne aka ara musu shi kai wani aiki ne yawa cikin karamin lokaci to sai Allah ya ce ba'al duniya to yake mutanen duniya a shi ayyamin duniya suna cikin kwanakin duniya ne ma wa alin layi mutanen Allah shi ayyamin layi suna cikin kwanakin ayyamin layi suna cikin kwanakin Allah ne shi yasa cikin abu da yawa a rasa shi kai wannan lokaci abu nan ne wa daraba bainahu wa duriba bainahu bisul Allah yake mun buga wato a tsakanin su mun buga wani katanga tsayi lahu babu wanda yana da kofa lahu babu ba'in fihi rahmat wa zahiru min ibadihi azabu wannan kofar da Allah yake sanyawa kenan tsakanin yan wuta da yan aljanna to irin misalin wannan kofar a kofar ne kofa ne da ke yan wuta suna kallon sun suka zo ta kofar gara haba suna kallo kamar gilashi ga ta haka suna kallo kamar su ga wannan ramin aljanna amma suna zuwa duk da shi kuma su ji azaba zafin wuta yana kona su ga shi kuma zahiri rama suke kallo kamar yanzu misali ne mutum a ce ga gilas na an sa maka ka sa hannu ga ruwa ne sun yi kana jin shi ruwa kana dawo wani kuje din kuma ka kuka ya kone ka duka ka dawo ma haka ga kici kana ji ga ruwa sun yi a kofi kana zuwa da azaba amma kuma a cikin kana kallon rama ruwa ne sun to haka Allah yayi ake yi mutai mai buta tsakanin su da ƴan aljanna to haka Allah ya buga wannan misali ya buga wannan abu kwanakin tsakanin ɗan duniya halin duniya da halin layi a zahiri a duniya da yaki amma akwai wani tsari a tsakani wannan na cikin ayyamin lahi wannan na cikin ayyamin duniya amma duka kuma ana ganin kamar ana yawo ne wuri daya wa zahiri sun ce da azab ina dunan suna kiran su a nan kuma ku suna kiran yan aljanna suna ce ba mu kasance tare da ku ba kalu da su bala haka ne walakin da ku je ne ku ne fatantum anfusakum kuntum kuntum likawukum kun jefa kanku cikin masifa ne wa tarabbatu kuka dinga sauraro ya da amfa azaba war tabtun kuka yi kuka yi kokonto cikin sanin Allah wa garratkum lamani ha kuka dubbu da tubu sai ya ya ruke ku hatta da amrullah har al'amarin Allah ya yi wa garratkum billahi da ruhi ya ruhi kuma daga Allah ya rufe ku shine shaitan shi wa yake wala yazali sayyul ard tafiyar arifi baya gushewa diraki ne ga ubangijin da ke tilkar ayyami a waɗannan kwanaki din wannan kwanaki ayyamin layi arziki ne ta ibada sai ga gani an ce maka wani a rayuwarsa ya kare da bujero da salatin alaihi sai ga gaya haka ya yana cikin kwanakin Allah Allah ya ara masa cikin awoyi abu da yake yawa shi tilkar ayyami cikin buyuri cikin gaibobi ya ta ibada cikin gaibobi wala ya ka gairar wujudi ba gaira wujudi baya gamuwa da komai wani samuwa lai sama wujudi babu tare da kuma samuwa a tare da hanyar dukkan har ya ibo shi girman Allah tsari na bautan Allah yana tsamo gano yana kokarin cin gano girman Allah ya wuce wannan matsayi ya wuce wannan matsayi har ya je ya ɗiba wuce shi girman Allah wal kibriyahu da girman Allah duka Allah zanu doyan ne guda biyu su zuma da kibriya lauta ya daure da jalle ya yi bil arif da da su bayyana ma'arif girman Allah da kibrin Allah da da su bayyana ma'arif nasara dukkan da ya zama jinkikakke kamar yadda annabi Musa da Allah ya ce wallan ma ta kalle rabu da jibali da ala hujjatan wa haramu ta saida yayin da Allah ya bayyana da cikin dutse gurgurai kan allura sai dutse ya bincike ya san Musa ya fadi yana su mani to shi ma da Allah ya bayyana ma'arifi su ma mutum ne fi asra'i darbat aini cikin mafi mafi saurin kiftawan ido kiftawan ido da girman Allah ya bayyana ma'arifi kiftawan ido cikin abu ke kiftawan ido da wuri babu wani yake su ba ko ya mutu wai dai su kawai jiji jiya yi radiyallahu anhu da gare da wannan magana ne da shi Ibrahim kai shi yake ruri zuwa ga magana wato shi da Abu Talib Jilani radiyallahu anhu Allah ya kara su da shi sai kara masa da yana ce yana ce man allafa amin alfi baha'i min Allah la yasbutu bi badwi ismati kibriyai yana cewa min alfi bahari daga dubu dubu farjini na Allah la yanzu da baduwin usman baya tabbata da bila da baduwin usman sai da bayyana girman Allah wal kibriya da girman Allah amma wara hada abin da ke bayan wannan kuma la yanzu ba a rubutawa fil awraqi a takaddu abin da ke bayan girman wa'annan uzma da kibriya na Allah ko ba a rubuta shi a takaddu ba bare uzma wala yuzur bil adai ba a kallon su kuma da ido akwai sirrin da ba a rubuta shi da takarda ba a kallon su kuma da ido illa anna hunalika khairul abd wal azm sai dai akwai wato tafiya khairul abad wal azm sai dai an samu tafiya irin ta abada da azan tafiya irin ta azalin azan da abadin abadi cikin Allah wannan wannan sai yi ta Allah suka fi irin wannan tafiya tafiya muke tafiya cikin Allah shi ne samu ƙara kusanci da Allah shi ne ake nufin tafiya cikin Allah wa menene sihu wa sihu ila Allah ko ku yi tafiya zuwa ga Allah ko sari ila magadar cikin yarda wa katu ya tila ka'in wal majazat an nade hakikoki da wal majazat da majazoji an nade tafi a wajen wal azmina an nade duk wani zamani wal amkina da wurare wal aurati an daga dukkan wani wuri shi ma wal walida da waridoji da ke zuwa mutum yi magana wal ma shi Ibrahim yake fata yake kai wannan matsayi ya zamo shi tsaban ya tafi ya tafi cikin Allah har bayan ganin zamani lokaci ke nufi da zamani baya ganin hakika baya ganin majaji baya ganin wuri baya ganin wurin ma haka matsayin da kana wurin ma ba ka ganin wurin ma ba ka ganin ma kake ba da waridan da ma'arifa da zauki kuma yadda ake yin lissafi shi yake wacce ya wannan mutane galaba alayhi su shiru shi ne yake rijaya ba zai iya magana ko ne da ce abu da ke furci a cikin mutane ya fi karfin hankali kana ganin yadda wa'in masu tsananin hankali wawaye su kan jirgin duba littafan bayan Allah zai suna cikin kafin kafin su lillahi su je su gama magana da ya wuce ilimin su rike kawai kafin su ne kuzi lillahi ne shi ne illa ma azina lahu rahmanu wa qala sa'a sai dai abin da Allah ya masa da izini wanda ya wuce wani jira ga ce shi da ne kasar rayuwar sa bayin magana a wuri ya ya ce ga magana shi ko ya san zai idan an yi maki baki in sun zo ziyara ya zo su da shi raki ya ce sai dai duk abin da za su faɗa sai a faɗa ma sai su alisi ce a yi kama su yi ko ma mafi gani su kuma yi faɗa ma shi daga wuri ka za su ce da za su yi shi wajen ya ka da kai na gama su faɗi duk wasu bukatunsu kuma wani da su izini ya shi ya daga sai addu'a sai isara shi zuwa yi kamata yi sai kuma shehu shi dai da shehu sai gwada ya yi shi ya amsa sai a rubuta musu izara maganganun da ra'ayin ya fi ƙarfin masu sauraro an gane shi ne su bayan Allah ba su magana wala ya tamanna illa al-adum al-mahd baya burin komai sai dai rashin kowai tsantsa ya su da wul maqam domin maqami ya tafi gare shi wa ya alu da wul maqam kuma maqami ya ya zo ya kufanci gare shi wa tarar jibala kan tuba jami'a ta waye da murmurar sa ta ji su bayan Allah shi bayan sai ta na aya yace su jiwa Allah yace Allah yace ran da ka busa kaho ta tashi kiyama ko tarar jibala da ka duwa rufi na duniya ta ci ba jami'a ta duk kullum muna kallon duwa rufi muna ganin su sanarrin abubuwa ne masu ƙarfi gaske wanda ba su buɗi ba wani abu da zai iya fasa su waya ta kuma marasa amma ka musa ke kiyama haka ta ga suna tafiya irin da kai da jiki jiki a sama iska na kana ta ga rasu ji haka ga zuwa duk sun zamo kura kawai sun zamo an an duk yake so sun zamo kura ana shirke to shi kawai yadda kake ganin ya ga bayan Allah kamar an ɗaya suka wuri ɗaya kamar yadda kake ganin duwatsu a kafe amma alhali tafiya daji aka musa ko to haka bayan Allah waliyai kai kana mun muna kallon su ya tafi amma zukatan su ta yi isa tsakanin kursu ya kuda kanan zuwa yadda suke kallon jirgira wasala shobran ya ce abinci ya tabbata ga Allah ya tabbata gare ku ya ce wa kataba ibrahim ibrahim gudun haji abdullahi at-tijani bi kot am ya ce wanda ya rubuta wannan wasiƙa shi ne shobran dan cewa alhaji abdullahi da tijani a kosa wanda shi ko ya yi jira hijira dubu ɗaya ɗari uku da hamsin hijiriya shau ya rubuta wannan wasiƙa su ɗan uwa da suke tare da kai an ce ne ya fi tsari a nan muka zo ƙarshen wannan wasiƙa namu na zama na talatin da ne da talatin da biyar abinda muka faɗa ne da Allah ya ba mu ladar abinda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mu Allah ya ƙara wa annabi wasila so jan Allah ya ƙara masa karama sabon Allah ya ƙara masa karama shi ba Allah ya ƙara masa karama sabon Allah ya ƙara masa karama Allah ya ƙara mana fatan da baiwa wanda suke shiyare karatu al'umma sai shi malam Musa Israel da Arabi sun zuwa da sauran yan uwa da muke kallon da wurare daban-daban wanda yake kallon da wanda yake shiyare da wanda yake lafiya الله وبيجي جاونا فاتمنا أنا وخير أكرم أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدا حجا حالنا جيا كما الله يسلم الله يسلم الله يسلم الجور أبو داشم أنا ما بنت الله يسلم أبو تيجي أم أم بطل القرآن جيل محمد الأمين ما بنت بوش نجيا تقول لا لكاي كاي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المعجز والخاتم لما سبق لنا في الحديث الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وعلى ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين